لله رب العالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد بن عبد الله الأمين وعلى آله وصحابته أجمعين ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد أن السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna ƙara jaddada yabo da godiya ga Allah subhanahu wata'ala wanda cikin ikonsa rayuwarmu ta kuma iso wannan rana ta juma'a dare na asabat da muke haɗuwa a wannan majalisi mai albarka jin fassara na ma'anonin ayoyin alkur'ani mai girma gurgudun hali inda muke karatu cikin raddul azhani ila ma'anil qur'an na shek abubakar muhammad bin rahimahullah tare da ta'aliki wanda dr abubakar albami yayi muna roƙon allah ta'ala ya mana muwafaka cikin karatun da zamu yi muna cikin suratul an'am mun tsaya aya ta ɗari da arba'in za mu tashi wadda take biye da ita insha Allah. Malam bismillah.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وهو الذي أنشأ جنات معروشات وغير معروشات والنخل والزرع مختلفا والنخل والزرع مختلفا أخله والزيتون والرمان متشابها وغير متشابه كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين ومن الأنعام همولة وفرشا كلوا مما رزقكم الله ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين
نعم الله تعالى yana mana bayani dangane da halittar da ya yi kuma ana bayani ne wajen yin raddi da halattawa da haramtawa wanda ƙuraishawa suka azama kansu ba da dalili ba daga wajen Allah subhanahu wata'ala shari'a ta rushe wannan nan ma ne ya ce wa ba'a da zikir ahkamil jahiliyatu a batiliha bayan da aka ambaci hukunce-hukuncen jahiliya da kuma barnar da take tare da ita bayyana Allah tabaraka wata'ala imtinanahu lin-nasi sai Allah madaukake ya bayyana ni'imtarwa da yayi ga mutane bi anwa'i samarati wal an'am game da nau'o'in 'ya'yan itace da kuma dabbobin ni'ima wa ma yura'a fiha min haqqillah da abin da ya kamata a kiyaye cikin waɗannan ababen da Allah ya rusuta bayi da shi na haƙƙin Allah. Faƙala sai Allah ta'ala ya ce, Wahuwan lazi an sha a jannatin ma'arushatin, shi Allah subhanahu wa ta'ala, Allahun lazi raƙahun ma harwamu ala an fusihim, Allah wanda shi ne ya arzuta su shawa game da ababen nan da suka haramta makawunansu ba da dalili ba, to shi Allah ɗin dai, wato shi ne wanda ya halicci gonakai, wallazi an sha a jannati, shi ne wanda ya halicci gonakai, basati, aljannatu wato gona kenan, ko kuma bustanun lambu, yance jannat an ba su wannan suna saboda shuke-shuke da suke da shi a ciki Allah ta'ala ya yi shuka na shuke-shuken aljanna da hannunsa kamar yadda hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam hadithul qudsi ya bayyana to Allah subhanahu wata'ala shine wanda ya halitta muku gonakan da kuke da su a nan duniya yanzu ake magana shine jannatin da ma'arushatin waɗanda suke shimfiɗaɗɗu ko kuma a ce ma'arushatin daga at-ta'arish at-ta'arish shine arwafu waɗanda suka daga sama kenan to nan mala ya fassara ma'arushatin mabsudatin alal ardi waɗanda suke shimfiɗa akan ƙasa zaka ga wata shukar yaɗo take akan ƙasa kuma ba ta yin ba ta yin kara ba ta yin ice a ƙasa kawai take kalbitik kaman kankana da nau'o'inta su kankana su kabewa su duma abubuwa da yawa da zaka gansu kawai a ƙasa suke a shimfide ko wake shi ma a shimfide yake a ƙasa a da dankali dankali ya shi a cikin ƙasa ma yake baya fitowa waje sai an tono to Allah subhanahu wata'ala shine halicci waɗannan wa ghayra ma'rushatin da kuma waɗanda suke ba dagaggo ba bi an irtafa'at ala saqin wato su za su tashi a kayan wani karansu ko kuma jikin wata zangarniya ko abin da ya kama da haka ya zama bishiya kan nakhali kamar bishiyar dibino wa an sha'a wato sai aka adafi aka ce wan nakhla hakanan bishiyar dibino ma Allah subhanahu wataala shine yake halittarta waɗannan shimfiɗaɗɗu a ƙasa ita kuma ga ta nan ta ɗogogo a sararin sama. Don Allah subhanahu wata'ala ya ambaci cewa shi ne wanda yake halitta su. Wazzar'a da sauran shuke-shuke ma baki ɗaya, mukhtalifan ukuluhu, waɗanda ɗanɗanansu, wato abin da ake ci daga jikinsu, ya bambanta. ai samarahu wa habbu wato ƴaƴan ko kuma tsabar sai ga ta bambanta fil hay'ati wa ta'ami kamar kaga ta bambanta dandanon ma ya bambanta to Allah subhanahu wataala duka shi yake yin wannan kaga duka hikima ne ta Allah ƙasa ce guda ɗaya ruwa guda ɗaya gona guda ɗaya amma sai ta fidda tsirrai mabambanta waɗansu a shimfiɗa a ƙasa wasu sun yi sararin sama wannan kalarsa daban wannan kalarsa daban kuma in ka sa a baki kowanne da nasa ɗanɗano to wannan ai gwanintaka ce ta Allah ya haka in banda Allah gwaniwa zai yi wannan ƙasa ce guda ɗaya kaga ke ba za ka yi kamfani guda ɗaya yana fitar da abubuwa daban-daban ba ko kamfani ne injin guda ɗaya ya dinga producing abubuwa daban-daban shine zai kusa kuma shine zai juice ai kaga ba zai yi ba ko dole sai an abin nan ko kuma juice din ma a ce shi zai wannan shi zai wancan sai an bambanta to Allah ta'ala shi gwani ne wazaituna warwamana nan bayan da aka ambace su ne mujmalan kuma sai ake ambata su tafsida har ilo da zaitun da rumman duka Allah ta'ala yake fidda su mutashabihan masu kama da juna waraquhuma wato sai kaga ganyen su yayi kama da juna ganyen zaitu da ganyen rumman wa ghayra mutashabih alhali kuma ba masu kama bane ai da'amuhuma dandanon su ya bambanta a ido sun yi kama da juna amma a baki sai ka ji sun bambanta eh kaga da kabewa da kankana ai sukan yi kama ido amma idan ka yanka su kasa a baki sai ka ga wannan lafiya lafiya waccan kuma sai ka ga abin ya canza to haka lamarin yake kasancewa to wannan duka hikima ce ta Allah yana nuna gwanintakarsa subhanahu wata'ala kun ga a cikin waɗannan Allah maɗaukaki ya faɗi nau'o'i na tsirai an ambaci waɗanda suke alkhadarawat an ambaci alfawake kuma an ambaci alhubub duka waɗannan an ambace su nau'o'i ne daban-daban Allah sai tara ya ce duk shi ne mai yi shi yake halittawa akwai waɗanda suke ganyayyaki ne yanzu cikin can da aka ambata aka ce ma'arusha ce sai a ɗauke su a matsayin ganyayyaki wa gairu ma'arusha ce wa nakhla wa zar'a kaga waɗannan su kuma suna daga cikin nau'in fawake ko a ɗauke su a matsayin hubub azzar hubub ne wasu suna sanya annakhl a cikin fawake والزيتون والرمان kaga su waɗannan mujarradin fawakih ne to kaga duka waɗannan nau'o'in an ambata da kayan gwaro da tsaba da waɗanda suke dadewa da waɗanda su kuma ba sa dadewa da kuma ganyayyaki to sai Allah subhanahu wata'ala ya ce kulu min samarihi idza asmara wa atu haqqahu yawma hasadihi ku ci daga ‘ya'yan itacen waɗannan ababe da ya fito wanda Allah ya halitta muku, idan asmara idan ya fito ma'ana ya yi ‘ya'ya, ƙablan nabuji tun gabanin su gama nuna, za ku iya cira sai ku je ku nuka su sai ku ci, kasan yunwa tana kawo hako? Yanzu watakila sai ga da yawa a cikin wannan ‘ya'yansu ba su san tumu ba ba sa yin tumu. me yasa ba a tumu yanzu na ƙoshi aka yi a ni na fi yadda ƙoshi aka yi Allah da gaske ba wani yanayi da ba zaman da ya canza ƙoshi ne kawai za ba a tumu wadata ne Allah wadata ce ha? wadata ne sa ba a tumu daɗin abin da ya sa ake tumu a ana rakiya ne rakiya rani ake yi dama abincin ya ƙare ba abinci ya ƙare kuma kowa dama gonarsa yake zuwa je ɗebo sai ya aje har shekara yana ci yawanci haka ake yi hada in kana auda za a auren maka ya ne tsakani da Allah a yara ba su san hakan ba yi ai da idan mutum yana awu ba a wajen masaya a ce gidansu awu suke yi ba su da gona amma masu babbar gona ana kawowa abinci gida a ajiye in fit da kai ta zo ba zuwa za ka yi ka auna ba kaga yanzu mu fit da kan ma a kasuwa ake saya da kwa fit da kai buhu ake budewa a dinga aunawa ƙwarai ana kaiwa gidaje haka ake yi akwai abincin a ajiye shekara yake na shekara ya sake dawowa ya haɗu da wani wanda suke da babbar gona in gonar kaɗan ce kuma to kaga sai a dinga yin tumu ko sai a dinga ciran tumu ana rakiya da shi dan abin da aka samu na tsaki da wasu abubuwa haka an haɗa an ci da kunu in aka mamurza tumu yara suka ɗan cicci kayan marmari ya ɗan shiga cikin sai a haɗa da kunu kuma shikenan an raka rana zuwa dare to yanzu kuma ba a tumu to wannan duka yana cikin wannan ko kuma ka je ka ciro ka nika mangoro ka je ka ciro shi da ya gama nuna ba a gona kai sai a nika shi yanzu kan ka bait suke zubawa ko ka bait eh a sa mutane guba ai ta jinya rasa ta ina take ko mu muka saya da kanmu Allah ya shirye mu da mu Allah ya sawaka To Allah ta'ala ya ce, Kulu min samarhi ku ci daga ‘ya'yan itacen iza asmara idan ya ‘ya'ya’ ƙablan nabaji tun gabanin ya nuna in kun so kwa iya. Wa'atu haƙƙaho kuma ku bayar da haƙƙinsa. To, a nan wajen, wato waɗannan duka sun zo su da siga, siga tu af'al, wanda take nuna kaman umarni ne. أما فالأول يفيد الإحبا- الإباحة والثاني يفيد الوجوب في أرجح الأقوال نفرقا ba wai ana maka umarni ne cewa lalle sai ka je kai ba da aka ce kulu min samarihi idza asmara in kaga dama ka bar shi har sai ya gama nuna ka debi kayanka kuma ba sai ka ci ba ka sayar ba umarni aka maka cewa gonarka anan wannan ayat ta zama umarni ne cewa in ka yi noma sai ka ɗiba ka ci ba mun gane ko nan ya zo amru ibahatin ne an halatta maka ka iya yin haka amma nan da aka yi adafi aka ce wa'atu haƙƙahu to me yake nufi haƙƙahu na'am eh wannan dai shine arjahul aqwal mafi yawancin malamai almufassirun cikin sahabbai da tabi'ai sun ce az-zakatul mafruḍa ake nufi amma an samu daga cikin magabata wanda suka ce ba zakatul mafruḍa ake nufi ba saboda ana taba ba shin ita wannan din madaniya ce ko makiyya sai aka jingina ta akan cewa ai surar makiyya ce ita ma wannan ayar makiyya ce lokacin ba a farlanta zakka ba to amma dai abin da yafi karfi shine ana nufin zakatul mafruḍa ne wasu malamai suka ce haqqahu dan nan da aka ambata haqqul lahi a ciki ana nufi lokacin da kai noma to ka samu wani abu wanda zaka ɗiba ka ba wa mutane sadaka amma dai nan abin da ake nufi din fassarar da tafi karfi shine ana nufin zakka shi yasa malam ya dauki wannan fassara yace ai haqqullahi sai yace wa huwa zakatu almahsulu minha zakkar da za ta samu daga jikin wannan amfanin gonar in ya kai sharadin da hadisi ya bayyana kuma ana son fitar da zakkan nan yawma hasadihi ran da aka girbe ran da ka girbe gonarka ka kwantar da dawarka, ka kwantar da ya sunansa, geranka, dole a ranar za ka fita zakka, tun da ce yau mahasadihi? Ai za ga akwai mashakka, adatan mu idan muka yi girbi ai ba rana ake yankewa ba, haka ne ko? Sai an bashi ya ɗan sha tukunna, sai a yanke, kuma sau da yawa idan an yanke ɗin sai kuma an sanya lokacin za a zo a yi ɗauri, haka ne ko? tukunna sai a auna a yi alkhars a kirdado ga wanda ma yake nufin zai ajiye shi a dammai sai ya kirdado in ya kirdado tukun sai ya san menene abin da ya kamata ya fitar a matsayin zakka to don haka nan da aka ce yau mahasadihi an ambata ne domin a gaggautar da kai ba a san jinkiri shi saka malam ya ce yi'una abin da ake nufi yau majazazihi wa qati'ihi wato ranan da aka yi kirdadonsa aka yanke, kuma sannan waya ta'allaku bi ifrakin zar'i ya kuma sake rataya da cashewa ‘ya'ya da za a yi, cashewa tsaba, shi ma duka yana ciki, ba a san kai jinkiri ne, ma'ana gwargwadon yadda za ka yi aikin girbewa, yankewa, tarawa, da kuma ɗaukan samfurin da za ka yi in ka yi nufin ajiyewa ne sai a cashe sai a ga nawa za a samu. Misali in kana son ajiye shi ne a dan mai, to an yi ɗaurin dami dama an san abinan gwargwadonsa ko? An ɗaure dami, to sai ka ɗauki dami guda ɗaya, ko biyu ko abin da ya kama da haka sai ka cashe, ko da dami ɗaya zai baka fa'ida. sai ka cashe dami ɗaya sai ka auna shi idan ka auna sai ga wannan damin nawa ya baka to tun da damin in waɗanda suka iya ɗaurin dami ne akan yi ƙoƙari a ga girmansu yana zama ɗaya bambancin sai ka babu yawa ko an cashe ga wanda suka gwanance a abin to don haka a bisa wannan ya halatta za ka yi kirdado abinda aka samu na kuskure wannan afallahu anhu to naka sai ka auna a cikin wannan kaga nawa ne ya kama to anan ne sai kai kirda don abin da zaka fitar a matsayin zakka in ka so ka fitar da shi a damman in ka so bayan ka ware damman sai ka cashe kuma sai ka auna ka bawa ashabul huquqi to she saka sai aka ta'allaka aka ce har sai an hada da ifraquz zar mana an cashe tsaba an ganta in gyada ne an cashe ta in gero ne an cashe shi in mai koko ne an cashe shi an cashe an ga an fitar da bucacin saboda bucaci ai yana ƙara quantity zai iya ingiza maka quantity kuma alhali bai kai haka ba to shi saka aka ce sai ka cashe shi tukunna sai a san menene abin da ya kama na zakka sannan watibi samar wal inabi idan ƴaƴa ne da inabi kaman dibino ko inabi shi ma ya nuna ba a cirewa wanda bai nuna ba a ce za a bayar da a bada zakka sai ya nuna duk da akwai alkharas wannan shi ya halatta amma shi ma ga wanda zai dauka ya amfani ne ba wai dan ya fidda haƙƙi ba fa yahsibu ma akala minha ba'dahuma wa qabla al-hasad wal jazadi kuma shi zai yi kirdadon abin da ya ci daga ciki bayan nunarta ko kuma kafin ya yi girbi ko kuma kafin ya yi kirdado ya tara ta waje guda wannan dai matsala ce kuma khilafiyya amma abin da dai imamu malik ibn anas shi ya farar jahawa kenan abin da kaje kana cira a cikin gonarka kana amfani da shi saboda bukata bai gama nuna ba sai kana ciran da binan ko kuma kana zuwa kana daura dami ka san lokacin wujigagi sai a je a yanko ko sai a yanko wanda suka dan nuna suka dan nuna sai a yanke sai ka ga an zo an shanya su dan bushe sai a cashe sai a amfani da su to kafin ka farka sai ka cika ci wajen rabin buhu ko buhu guda in ba a yi hattara ba a hankali kana cira kana cira sai ga ka dan yi nisa to imamu malik shi a mazhabinsa irin wannan da ka cira to shi ma za ka yi kirdadonsa za ka yi lissafinsa to yanzu fa na ci ya kai kaza lokacin da aka zo finally aka yi mai sunansa aka yi girbi aka tare aka auna sai a ce to da wancan rabin buhun da muka ci shi ma sai a hada shi a kai a cikin lissafi sai a ga ya kai nisabi ko kuma a gane abin da za a fitar na gwargwadon zakka daga cikinsa Allah ya samu dace to wannan aya to ba mu ƙarasa ya ce wa bayyana ce sunnatu sunna ta annabi sallallahu alaihi wasallam wato ta bayyana cewa annal mukhrija min alhabbi wa thimari al'ushru abinda za a fitar na tsaba da kuma ‘ya'yan itacen nan a ana nufin kaman inabi kaman a dabino to abin da za a fita shine ushir idan suqiya bima sama'i idan an shayar da shi da ruwan sama ruwan sama ne ya shayar da shi ruwan damana to ana fitar da ushiri ne ɗaya bisa goma sai ka lissafa duk abin da ka samu buhu goma buhu ɗaya buhu ashirin buhu biyu buhu sha biyar buhu ɗaya da rabi wa nisbul ushir idza suqiya bi ala kuma zaka bada rabin ushra amma idan an shayar da shi da wani abun shayarwa imma rijiya ne ka tona aka sa bohol ko kuma rijiya ce aka tona raƙumanka ko jakuna ko shanu suna jawowa ruwan ana shayarwa ko kuma irin abin nan ka saka mai jawowa ruwa ana tsartuwa da shi nan na sama? To dudai, inda kai ne ka ƙoƙarin su zuƙowa ruwan, to za ka ba da rabin ushira ne, wato ɗaya bisa goma sai ka raba shi gida biyu, tamkar dai a ce ka raba shi gida ashirin. Wala to zakatu mimma huwa dunan nisabi. kuma ba za a fidda zakka ba ga abin da bai kai nisabi ba nisabin nan kuma huwa khamsatu awsukin shine awsaki biyar wa kullu wasqin ko wa kullu wasqin 60 sa'an bisa'ihi alaihi salatu wassalam kowana wuski kuma ana samun sa'i 60 ne a ciki da sa'in annabi sallallahu alaihi wasallam mudan nabi hudu shine sa'i daya to an samu sa'i 60 to kaga 60 sau hudu zai baka nawa 240 to don haka idan ya kai sa'i abin nan ya kai mudun nabi 240 to ya kai ausaki biyar ke mudun nabi 240 to gwanaye dai suna cewa mutiyar mu irin tiya katagun da ake amfani da ita idan ka auna ta aka sami kwano 40 ka dinke to yan an samu buhu shida ya kai wuski biyar kwano arba'in sau shida nawa kenan ɗari biyu da shi kenan kaga sai a ɗauki mudin kenan a matsayin ne a matsayin a matsayin sa'i dai haka ne ko? wancan lissafin da muka yi na mudin nabi kuskure ne ko? Eh, ina ga ya kai mudin nabi wajen da yawa ya wuce yadda muka faɗa ha? eh mudin nabi hudu shi ne ke sa'i ɗaya ko? sa'i sittin. To malam yace fal ayatu makiyya. Ita wannan aya a Makka aka saukar da ita. Wajibul amali biha madani. Wajibcin aiki da ita kuma a Madina ne tafsili yazo. Duk da cewa zaka ga dama akwai ayoyin Makka sun yi ta magana akan zakka zakka zakka zakka amma a aikace zakkar bata tabbata ba sai da aka zo Madina. Allah subhanahu wata'ala ce wala tusrifu kada ku yi barna da ida'i kullihi ku ce za ku ɗauki amfanin gonarku baki ɗaya ku bayar. Fala ya buƙali iyalikum shay'un ya zamanto iyalinku su kuma ba su da abin da za su ci? A'a, Allah ya hana wannan a Ƙur'ani. An ce wala tubazzir tabzira innal mubazzirina kanu ikhwana shayatin. Kar ka bayar da shi baki ɗaya, kai kuma ka zauna bakka da komai. an ce wala tabsutaha wala taj'al yadaka magalulatan ila unuqika wala tabsutaha kullal basti kuma annabi yace wabda bi man ta'ul ka fara da iyalanka tukun wajen ciyarwa afdalus sadaqati ma kana an zahar ginan sadakar da tafi daraja ita ce wanda sai da aka wadatar da iyali tukunna to don haka sune ake farawa don haka nan da aka ce wala tusrifu kada ka bayar baki ɗaya sadaka kai kuma ka zauna baka da komai a iyalinka innahu domin fashi Allah ta'ala la yuhibbul musrifin baya san waɗanda suke masu barna almutajawizin ma hadda lahu wanda suke ketar abin da aka iyakance musu bi ma'ana abin nufi annahu ta'ala la yuhibbu Allah baya kaunar wala yusibu fi amali sarfi kuma baya bada lada ga duk wanda ya barna iz huwa min ash-shaytan domin wannan aiki ne wanda yake zuwa daga shaytan to a cikin wannan aya kamar yadda muka ambata a farko an ambaci anwa'ul khadarawat an ambaci anwa'ul hubub kuma an ambaci anwa'ul fawakih kuma baki ɗaya sai aka tara Allah ta'ala sai ya ce wa'atu haqqahu yawma hasadi jumhur sun tafi akan cewa haqqahu na ana nufin az-zakatul mafruḍa kenan sai ayat take ishara cewa duka waɗannan nau'o'i guda uku akwai zakka akan su da kayan gwari da tsaba mafhumi na aya din zahirinta abin da yake nunawa ke wannan kuma shine abin da Abu Hanifa ya tafi akan sa ala ayi halin akayin wannan mas'ala malamai sun yi ta bayanai ba fadadawa zamu yi ba amma zamu dan hararo kadan daga cikin matafiya da da yawa daga cikin malamai suka tafi akan ta malamai guda uku dai sun hada waje guda Imam Malik Imam Shafi'i, Ahmad ibn Hanbal sun haɗu waje guda amma akwai ɗan bambanci kaɗan a mahangatta su, a iya cewa kuma waje guda suke. Amma Imam Abu Hanifa shi ne wanda ya bambanta, ya tafi da aiki da ita wannan aya. Na farko, Abdullahi ibn Umar akwai hadithi da ya rawaito daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wanda manzon Allah ya ambaci wasu nau'o'i guda biyar da cewa a fidda zakka a cikin hadithi Imam al-Bukhari ya kawo to don haka shi Abdullahi dan Umar a fahimtarsa dangane da wannan hadisin da ya rawaito ba a ma fidda zakka a amfanin gona sai waɗannan nau'o'i guda biyar nau'o'in kuma sune al-hindatu wash-sha'iru wat-tamru waz-zabibu ana cewa walhabbu to amma waɗansu suna ambatan ita alhabbu ita ce alhinta to a wannan mazhabin wasu malamai sun tafi akan wannan cewa in banda alkama sai sha'ir wani nau'i ne na alkama amma ba asalin alkama da muka sani alkamhu ba sannan sai dibino sai kuma zabib inabi bushashe kenan wannan kuma attamr dibino busashe waɗannan su ne waɗanda ake fitta zakka a cikinsu a matafiyar da abdullahi dan umar ya tafi a kanta wallahu alam imamu malik da imamu shafi'i su kuma sun ce ana fidda zakka ne fi kulli ma yuqtatu wa yuddakharu siwal fakiha duk abin da ake kalaci da shi kuma za a iya adana shi a busar da shi a adana shi suka ce ana fitar masa da zakka in banda alfakiha abin da yake kayan marmari ko da shi ana auna shi kuma ana adana shi ba za a fitar zakka a cikinsa ba imamu ahmad ibn hanbal shi ma irin tafiyarsu ya tafi amma akwai ɗan bambanci shi sai ya tafi fi kulli ma yayi basu cikin dukkan abin da za a iya busar da shi wa yukalu kuma a auna shi kaga shi ma da ya tafi cikin abin da yake ma yuddakhar wanda zai bushe a auna shi abin da za a iya taskance shi ne a adana to waɗannan su ne wanda ake fidda zakka a cikinsa su imamu malik sun ce kullu ma yuqtatu abin da ake kalaci da shi a matsayin abinci ne alqut abin da za a kiransa alqut to wannan ana fidda zakka a cikinsa amma siwal fakiha in banda alfakiha abinda yake kayan marmari game da muka ambata Abu Hanifa shine ya tafi a doron wannan aya shi a wajensa kowanne daga cikin abin da aka fitar a cikin amfanin gona akwai zakka a cikinsa saboda umumin wannan aya ta ambaci haka kuma akwai hadisi da ya inganta Imam al-Bukhari ya kawo daga Abdullahi dan Umar hadisin Annabi sallallahu alaihi wa sallama yana ambata cewa fi ma sakatis sama'u wal uyunu aw kana athariyan al ushru cikin duk abin da sama ta shayar da abin da maremari suka shayar ko kuma ya kasance athariyan shine ban yi bayani akan sa ba a cikin masarfu abin nan nisabin abin da ake fitta wannan zakka an ce athariya wato shine abin da ruwa yake kukkugowa kasa can wajen an ce akwai wani ruwa ya fito mutane suna ta noma ko haka ne ko? Shi ba rijiya aka tona ba, shi ba ruwan sama ba, haka kawai sai ruwa yana ƙuƙugowa kuma sai ana amfani da shi, to wannan shi ake cewa a fariyar hukuncinsa ɗaya ne da ruwan sama. Mun gane ko? Abinda kuma mutum ya noma, misali yanzu wanda suke ƙarshen rani su taru damana, da rani sai su shuka shinkafa, bayan sun yanke kafin ruwa ya gama sauka, kafin ruwa ya sauka, sai su sake dasa shinkafa idan sun dasa sai su ci gaba da yi mata bayi suna bayi kuma sai ruwan sama ya zo mamako sai a ƙara sata da ruwan sama na farko-farko to ita kuma wannan rabi da rabi ake yi idan sun daidaita idan kuma ba su daidaita ba to sai a ranjayar da janibin da ya fi ranjaye Allah sa an gane bayanin nawa ba sai na yi sharha ba to shi Abu Hanifa sai ya dogara da wancan hadisi na Abdullahi dan Umar da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce cikin abin da kage ce fi ma ma'anna musula ne wahiya tufidul umum cikin duk abin da sama ta shayar ko kuma marmaro ya shayar ko kuma aka samu ruwa da yake bubbugowa yayi amfani da shi annabi sallallahu alaihi wasallama sai ya ce al-ushru za a fitar da ushru kenan ashe an nuna duk wani abin da aka shayar duk wani abin da aka shuka khadarawat ne fawakih ne al-hubub ne kaga sai imamu Abu Hanifa sai ya fahimta ya ƙara ƙarfi ga waccan aya mun gane wannan bayanin hadisi ne kuma ingantacce wanda imam al-bukhari ya ya kawo shi kuma ba abu hanifa ba kawai a gabanin abu hanifa an samu ata'u al-qurasani shi ma ya tafi akan wannan fahimta yana daga cikin tabi'ai an samu maimun ibn mahran an samu muhammad ibn shahabin az-zuhri shaykhun imam malik wa'annan su ma ce manyan malamai cikin tabi'ai a wannan fahimta ta abu hanifa suka tafi don haka matsala ce khilafiyya ala ayi hali abin da malamai jamhur suka farajjahawa shine mazhabin da Imam Malik ibn Anas Imam Shafi'i da Imam Ahmad ibn Hanbal suka tafi fi ma yuqtatu wa yuddakaru wa yukalu to wannan shine abin da aka farajjahawa Allahumma wasu malamai suna kawa insafi a tsakanin wannan mas'ala din akwai yanayin da sai kaga cewa al'amarin sai an yi aran hannu. Mun gane ko? Ai abinda malamai suke cewa ikhtilaful ulama'i rahma. Sabanin fahimta da malamai suke samu wani lokaci yana zamantowa rahama ga al'umma dai yana bawa al'umma mafita. Eh yana bawa al'umma mafita. Yanzu misali kaman Dr. Yusuf Al-Qardawi rahimahullah. Cikin littafinsa Fiqhuz Zaka ya rubuta littafi mai kyau wanda yake mai ɗan ɗan faɗi haka mujalladai guda biyu mai juzu'i hudu a ciki a kayan zakka ne kawai ya rubuta shi to ya kakkawa da yake malami ne mu'asir ya kakkawa waɗansu misalai waɗanda wala Allah duk da akwai waɗansu dalilan nasa da yawa abubuwan da ya kawo malamai sun masa raddi amma waɗansu kuma za a iya ɗauka amfani da su misali kamar yanzu wannan a ƙasashen turai akwai kasashen da su dogaransu baki daya noma ne economy ɗinsu ba su da wani mineral economy ɗinsu kawai sun dogara ne a kayan noma nan a central europe ko waɗansu daga cikin scandinavian states na europe noma ne kawai suke amfani da shi irin su holland misali za ga noma akwai kasashe da yawa waɗanda 'yan ƙananan ƙananan kasashe inabin da kake sha da tufa da kake sha yawanci wanda ake kaiwa Saudiya da kasashen Larabawa duk daga wannan kasashen ake kawo su baya a Saudiya ake nomawa ba mafiya yawa to sai kaga dukka noman da suke fawake ne ba sa noman tsaba ko dai su maka noman inabi ne ko noman tufa ko noman wani abu dai daban haka zaka ga duk suke yi irin waɗannan kayan tsotse-tsotse da lashe-lashe da sauransu a packaging ɗinsu a kai ƙasashen turai kuma za ka ga multimillion dollar industry ne kuma wannan ɗin suke yi kuma za su noma kuma da'iman kuɗin baya tabbata a hannunsu saboda daga sun zo domin akwai malaman da suka ce fawake su waɗannan jumhur sai suka ce fawake abin da za a fidda zakka a cikinsa shine cikin kuɗin da aka sayar. kuma idza hala alayhi alhawlu in shekara take wayo akai to su wadancan din shekarar ba ta yi domin idan zaka ga mutum a gonarsa ya fidda amfanin gona ya saida shi 3 million dollars worth 3 million dollars ko 4 million dollars ya sayar inabi da irin waɗannan abubuwa kala-kala tufa da sauransu da ayaba da su lemo da makamantansu tangerine da makamantansu kuma yana sayarwa dama ya sake sayowa kayayyakin aiki da seeds da wasu abubuwa da za a zo a sake investing so kudin da ya sayar din bai shekara ba ballantana a fidda mazaka kuma shi mutum ne mai kudi miliyoniya ne kuma kullun noman yake yi to yaushe ta nan an ce sai mayu kutatu wa yudakhar wa yukadu an toshe na sannan an ce a cikin kudinsa ake fitarwa idza hala alayhi alhawlu to ba bai samu yayi shekaran ba an sake dawo da shi kuma an yi investing ya sake komawa cikin ƙasa ana sake nomawa zakka ta fita kansu kenan su ta sauka ina hikimar da Allah ta'ala ce to ukhadhu min aghniyaihim faturaddu ala fuqara'ihim to don haka kaga nan sai a yaran hannu mashabi na Imam Abu Hanifa sai amfani anan wallahu ta'ala alam to Allah subhanahu wata'ala yace wa minal an'ami hamulatan wa farsha an yi adafi cikin abin da Allah ta'ala yace wa huwa allazi ansha'a shi ne kuma har ila wanda ya halitta muku minan an'ami daga cikin dabbobin ni'ima, hamulatan masu ɗaukan kaya. Eh, mai ɗaukan kaya ke. Salihatan lil hamli alaiha, wadda za a iya mata loton kaya, kal ibilil kibar manya-manyan raƙuma, amali, ko kuma ƙatan abin nan. abin nan irin katarin nan wa sunansa bujimi bujimi kato katari wanda ake tsora masa kaya mai yawa to kaga wannan shine hamula eh wanda ake masa loto wa farsha kuma ko wanda yake shimfida la taslihu lahu ita ba ta kyautata ba wato ba za ta iya daukan kaya ba kal iblis sigar wal ganam kaman kananan rakuma da basu kwari ba ko kuma dabbobin ni'ima tumakai da awakai kaga wannan ba kayan da zaka dora musu summiyat farashan an kira su alfurush ne la'an wato la'annaha kal furush lil ardi domin su kamar shimfida suke a ban kasa sun kusa dab da kasa shi yasa sai aka kira su kai tamkar shimfida lidunuwiha minha saboda kusacin da suka yi da kasa to waɗannan Allah ne halicci wannan sai ka ga raƙumi ƙatar raƙumi ko kuma ka ga irin wannan al-bukht eh al-bukht shine irin katai rakumi tozo biyun nan shine al-bukht da manya manyan tozo da annabi ya buga misali da shi ko kuma sannan sai kaga dabba yar kankanwa sai kaga akuya irin ta inugun nan gaba ɗaya bata haka ba eh girman ta kaman girman akuyan amma kuma kana hannu kafafun yan kanana sai mai to in banda Allah ka duba dai wannan yadda hali kuma duk dabbobi ne kafa hudu ne kuma da su kuma suna cikin bahimatul an'am sunan su daya bahimatul an'am ga wannan zololo wuyan sa ma kawai gari guda ita kuma wannan ga ta yaddab da kasa to sai Allah ya ce shine ya halicci wannan din in kamar raƙuma duk dabbobin ku kamar raƙuma ne ina za ku ji daɗi ina za ka samu ɗan ƙaramin dabbar da za ka gyara a marmarce ko da yake yanzu abin ya fi ƙarfin talaka mai kudin masu ya dage da ne kawai sai ka ga masu kuɗi sun yanka dabba an musu dambu a aje su ma yanzu ƙashin miya suke saya abin da ya zama wani yin Allah ya kawo sauki to Allah ta'ala shi ne halicci waɗannan duka to sai Allah ya ce kulu mimma razaqakumullahu ku ci daga abin da Allah ta'ala ya arzuta ku yanzu wannan kaga an yi an yi an yi raddi ga Qurayshawa ko su ne suka ce wannan haramun ne wannan halal ne wannan ka suka yi ta kawo kinibibin da Allah bai saukar ba to sai Allah ya mu ya gaya mana ya ce shi ya halicci kayansa shine mai sanya doka akan wanne ne ya halatta wanne ne bai halatta ba da haka tunda ya hada su baki daya sai ya ce kulumin mara zaka kumallahu ku ci daga abin da Allah ya arzuta ku wala tattabi'u khutuwati shaytan kada ku bi hanyoyin shaytan wajen cewa kaza halal ne kaza haram ne alhali ba Allah ne ya faɗa ba ai tara'ika hu fi tahrim wa tahlil kar ku bi hanyoyin shaytan wajen haramta ma kawunan ku abin da Allah ya halatta ko halatta wa kanku abin da Allah ta'ala ya haramta Allah madaukake ya ce innahu lakum lalle fa shi shaytan a gare ku aduwwun mubin maki ne ko mai bayyana kiyayya ai bayyinul adawa Allah ya mana tsari da shaitan na'am
ثمانية أزواج من الدعن اثنين ومن المعز اثنين قل أذكرين هرم أم الأنثيين أم اشتملت عليه أرحام الأنثيين نبئوني بعلم إن كنتم صادقين ومن الإبل اثنين ومن البقر اثنين قل أذكرين أرم أم الأنثيين أم اشتملت عليه أرحام الأنثيين أم كنتم شهداء إذ وصاكم الله بهذا فمن أسلم ممن افترى على الله كذبا ليضل الناس بغير علم إن الله لا يهدي القوم الظالمين Na'am. Allah ta'ala sai ya yi bayani na nau'o'in dabbobin nan da ya ce ya halitta bahimatul an'am kuma ya halatta muku kuci, tamaniyar ta azwaj. Nau'i ne guda takwas, asnafin badalin min hamulatan wa farsha kenan, ai an sha'a min al'an'ami, hamulatan wa farshan tamaniyar ta azwaj. Allah shi ne ya halitta daga dabbobin ni'ima, masu ɗaukan kaya da wanda suke yan dukur-dukur nau'o'i har guda takwas. Minar ba'anif nai daga nau'in tumakai sai Allah ta'ala ya sanya muku ma'aurata guda biyu, zakarun wa unsa namiji da mace, kuna da rago, kuna da me? Tunkiya. Wa minal ma'azi kuma daga awakai bilfatin wasukun ko a ce ma'azi ko a ce ma'azi ithnain su ma nau'i biyu kuna da bunsuru kuna da akuya qul Allah ta'ala sai ya ce to ka fada musu ya Muhammad liman harama dhukuran an'ami taratan wa inathaha ukhra fada mu waɗannan da suka haramta mazajen dabbobin ni'ima wani lokaci wani lokaci kuma su ce matan ne suke haramun ga wasu wani saba zalika ilallahi kuma suka jingina wannan ɗin ga Allah tambaye su a zakarai ne hamzatul istifham a zakarai ne shin mazaje guda biyun ne mina ba'ani wal ma'azi daga tumakai da awakai harwama Allah ya haramta muku amil unsayayin ko kuma can ne Allah ya haramta muku. An mashtamalat alaihi arhamul unsayayin ko kuma abinda cikkunan matan ya tattara ɗan tayi kenan wa huwal janin shine ɗan tayi zakaran kana au unsa ɗan tayi ko ya iya zama namiji ya iya zama mace to wanne ne a ciki Allah ya haramta mazan ne Allah ya aiko ko kuma matan ne Allah ya aiko da haramci ko ko abin da ke kunshi a cikin ciki da ba a haifa ba ko dai namiji ko mace shine abin da Allah ya haramta har kuka ce kun sanya doka Allah ya ce nabbi'uni bi ilmi fada musu kace ku bani labari amma fa da dalili da ilmin anan abi hujjatin alma'ana min aina ja'a at-tahrim daga ina haramcin yazo baka cewa kaza halal ne baka cewa kaza haram ne sai in Allah ne halatta ko haramta duk da baraka abinda Allah ya ce haram ne haka za ka faɗa abinda Allah ya ce halal ne haka za ka faɗa kuma ko da a kowane irin yanayi ne matsayi haka za ka ambace yadda matsayin yake misali yanzu baka iya cewa kaza bid'a ne idan ba bid'ar bace baka bid'antar da mutum idan ba bid'in bane in kaza ba shirka bane baka yi saka ce shirka idan ka faɗa ya zama shirka ba kuma idan har shirka ne shari'a ta ce shirka ne baka yi saka ce abin daidai bane ya zama daidai mun gane ko da mutum zai ce kaza halal ne alhali kuma Allah shi kuma yace haram ne nafsi abin da yace haram ne ya canja masa suna ya canja mar matsayi nake nufi ya canja mar matsayi da yana nan haram din sa na'am to don haka a shari'a Allah ta'ala shine yake yanka matsayi shi yake yanka iyaka in ya yanka iyaka to iyakar dole anan za a tsaya in ya yanka matsayi to anan za a tsaya in manzonsa ya fada haka ai shine la tuqaddimu bayna yaday Allahi wa rasuli kar ai shi shige cikin dokar Allah abinda Allah ya fada shi za a fada abinda Allah bai fada ba sai a kame baki don haka nan su ma shishigin da suka yi ne Allah ta'ala musu inkari
nabbi'uni bi ilmin ku ban labari game da hujja da dalili bisa ilimi min aina ja at-tahrim daga ina ne haramcin yazo fa in kana min qibali dhukura in a dalilin dabbobin kasancewansu maza ne shi ya saka aka haramta fa jami'u dhukuri haramun kenan sai ya zamanto dukkan mazaje a cikin dabbobi haramun ne aw min qibali al-unusa ko kuma in ya kasance ta janibin matuntaka ne fa jami'ul inasi to sai zamanto kenan dukkan nau'o'in mata na dabbobin ni'ima sun zamanto haram kenan aw min qibal ishtimalir rahim in kuma ta gefan abinda ciki na dabbobin ya tara ne fazaujani haramun sai zamanto kenan maza ko mata waɗanda aka haifa in dai a cikin suke sun zamanto haramun to in har hakan ne fa min aina takhsis wannan fayyace wanda keɓance wanda jingina masa hukuncin ta ina ya zo wannan duka ai wal istifham lil inkar tambaya ce amma dan ai inkari ai kada mutun ya shishigin jingina haramci ko halacci sai in Allah da manzansa ne ya jingina wala taqulu lima tasifu alsinatukum al kadhiba hadha halalun wa hadha haramun litaftaru ala allahi al kadhib innal ladhina yaftaruna ala allahi al kadhiba la yuflihun to don haka Allah ya ce, Kada a kuskura a shishigi ma Allah a ƙagi haramci ko halacci alhali ba ta wajen Allah ya zo ba. To Allah ta'ala ce, Nabbi uni bi ilmin, ku ba ni labari bisa ilimi, bisa hujja in kuntun sadiqin in har kun kasance masu gaskiya fi ma taz'umun cikin abin da kuke rayawa. Kenan, ashe wannan yana koya mana cewa duk lokacin da aka gindaya doka halacci ko haramci to ana bin mutum bashin mai bashin hujja ana bin sa bashin dalili ana bin sa bashin dalili ana bin sa bashin asalin komai da Allah ta'ala ya halitta halal ne asalin komai da ka gani a duniyar nan komai da Allah ya halitta shi asalinsa halal ne sai abin da shari'a ta zo ta ce to kaza da kaza da kaza haram ne aslu kulli shay'in al-ibaha illa ma jaa ash-shar'u bi tahrimi ta ina aka samu wannan Allah subhanahu wataala ce huwa allazi khalaqa lakum ma fil ardi jami'an thumma stawa ila as-sama shine halitta muku duk abinda ya halitta muku duk abin da ke cikin duniya, da haka duk abin da cikin abin da ke Allah ya halitta mana, ya halitta shi gare mu, da haka da ya halitta shi lakum ɗin nan yana fa'idantar da al'ibaha. Kenan shari'a ita za ta zo ta ce, to wannan haram ne, wannan haram ne, wannan haram ne, wannan haram ne. Abin da kuma shari'a ta yi shiru ba ta ce haram ba ne, to kenan ba shi a halaccinsa. Haram ɗin ita ce kaɗan shi yasa sai aka fayyace ta. Inna ma harwama rabbiyal fawahisha ma zahara minha. hurrimat alaikumul maitatu waddamu wa lahmul khinzir wa hakaza abinda ba faɗa ba shikenan innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun haka lamarin yake wa sakata an ashiya'a rahmatan lakum min ghairi nisyanin to don haka duk wanda yace kaza haram ne sai a ce to ina dalili nabbi'uni bi ilmin in kuntum sadiqin wa min al-ibli ithnayn kuma har ilau Allah shine ya halitta muku daga cikin raquma ma nau'i biyu nau'i biyu daga cikin raquma shine me ana da amale ko sannan ana da me ana da taguwa wa min al-baqar ithnayn daga shanu ma ana da nau'i biyu ana da bujimi ana da saniya Ƙul, to ka gaya musu har ilau, a zakarai ne harwama, shin mazajen ne aka haramta, Allah ya haramta, amil unsaye ne ko kuma ta, amishtamalat alaihi alhamul unsaye ko abin da cikkunan matan ya tattara, am ko kudai, nan ka gabal intikali ne. Am kuntum shuhada'a, ko kudai kun kasance a halarce ne, huzuran, idh wasakumullahu bi hadha lokacin da Allah muku wasici da wannan haramcin. fa'atamattum zalik sai kuka dogaro da shi wal jawabu la jawabi ai Allah ta'ala bai muku wasici da shi ballantana ku ce kun yi riko da shi bal antum kadhibuna fi ku dai makarata ne kawai don haka Allah ya ce faman azlaw mimman iftara ala Allah kadhiban babu wanda ya kai zalunci sama da wanda ya kagi ƙarya ga Allah ta'ala ya halatta ko haramtawa alhali ba Allah ne yi ba li yudilla an-nasa bighairi ilmin da ya fadda mutane ba tare da ilimi ba inna Allah la yahdi al-qawma adh-dhalimin lalle Allah ta'ala ba fa ya shirar da mutane wanda suke azzalimai domin duk wanda ya halatta ko ya haramta ba Allah ne ya halatta ko ya haramta ba in fa yana sane cewa ganganci yayi Allah bai haramta ba shi kuma ya haramta Allah bai halatta ba shi kuma ya ce halal ne alhali Allah ya ce haram kuma yana sane to ga wannan fa wajarar ya fa fita ba in bai sani ba kuma ya faɗa to sai a kira shi a ce ka fa san implication na abin da ka faɗa abin da ka faɗan nan fa kaga ga nassi Allah ya ce kaza halal ne kai kuma kace haram ka san matsayin wannan lamarin kuwa matsayin wannan lamarin fita musulunci ne to yaya ya ce a'a na dawo Allah ka yafe min to shikenan amma ya ce yana nan akan bakasa to fa shi ma ya fita yanzu an ilmantar da shi kuma ya kangare ya fita kaga da dalili ake fitta mutum Allah ka tabbatar da dugadugan mu a musulunci abinda muka faɗa daidai Allah ta rama alada wanda muke kuskure Allah ya fi mana سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك muna ce ‘yan uwanmu da aka musu rushe-rushe Ubangiji Allah ya ba su mafita, wannan abu dai bai yi daɗi ba, kuma ba abin da za mu ce don yin mun faɗa mamurar mu ba za ta kai inda ake son aji ba, mu a tsakaninmu ne kawai muka faɗa, da aka sai dai mai addu'a, Ubangiji Allah ta'ala ya ba wa waɗanda aka cutar mafita. in ma ana ga cewa sun yi laifi ne ba haka ya dace a yi ba in ana ga cewa sun yi abu ne ba bisa ka'ida ba haka ya kamata a yi ba inda har shugabanni sun damu da talakawa amma wani yana ƙara nuna mana cewa shugabanni fa sun yi nesa da talakawa ba sa tausayin talaka ba sa tausayin abin da zai je ya dawo a kansa don haka muna roƙon Allah ya ba mu ƴan uwanmu mafita su kuma waɗancan Allah ya shirar da su Allah ya shirar da su Allah ya shirar da su Allah ya kare mu daga dukkan sharrin da za su sake kullo mana da shi a gaba.